الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وسلم وبعد نعم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم hakim to Allah subhanahu wata'ala yana tsarkake kansa da kansa yace sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi dukkan abin da ke cikin sammai guda bakwai da abin da ke karkashin ƙasa zuwa ƙasa ta bakwai da abin da ke kan ƙasa na gabas da yamma kudu da arewa da tsakaninsu sabbaha lillah suna tsarkake sunan Allah subhanahu wata'ala wa huwa al-azizul hakim Allah mabuwayi ne kuma gwani cikin aikinsa Iza Allah da ya sa shi tsare-tsare a cikin bayansa, ya tsare-tsare a cikin halittarsa. Kuma sannan Allah subhanahu wa ta'ala sai ga halitta shi ne ya kirkire ta duk wata halitta da ka gani a sama ko a ƙasa a fili ko a goyi Allah ne ya ajiye ta kuma ya san da ita yasa Allah sai ya tsarkake kansa shi sa wata aya da Allah subhanahu wata'ala yake bi annabi Muhammadu labari alayhi salatu wassalam akan al'amarin fir'auna Allah sai ce da annabi Musa izhab ila fir'auna innahu faza ka tafi gun fir'auna ina da jiji da kai in ka je fa kul halaka ila an tazakka ka ce fir'auna za ka tsarkaka wa ahdiyaka in shiryar da kai ila rabbika izuwa ubangijinka fa saka sha har ka ji tsoronka da musa ije ga fir'auna ka ji fir'auna ya kallace kai ba kai ne ka kashe winki biyu ka gudu ba yanzu kana da wata magana a gona ka kashe mutum ka gudu kuma ka dawo yanzu kana da Allah bayan ni sai ce akwai shi ya aiko ni mawazinka ya ce to kana da hujja ya ce akwai hujja me hujjarka ba arahu da ayatul kubra annan musa sai haka da hannunsa na dama in tusa shi karkashin wannan hannun nasa da ya fito sai zama sai filaye in ka kalli tsakiyar nan ɗin hannun annabi musa sai ka kwana uku kana dindini ba ka gani kawo harshensa ba kyau duk wanda suke gun fir'auna da wazirai ta hamana hankalinsu ya tashi suka jirgin a wannan lokaci ya ce wannan aya ce daga allahu ni ko ba ta cutar da ni amma duk wanda ya kalla sai kwana uku yana dindimi sai dai ya da allahu na zan maka in yi kalli tsakiyar nan wannan dindimin ya ɗauki ya ce to bayan wannan ba ka da aya sai ce akwai wannan ita wannan itace ne sanda ce ce wannan sanda aya ce da Musa ijjata ta ƙasa sai ta kama sai ta ganye fala-fala sanda annan Musa bayan sai ganye ta fitar da nan ilimi nan ruman nan tufa ce ka ɗauka ka ci ko ka bai mutanen ka in kuma an ci ruwa za a sha sai an yi kwana uku ba yiwa ba ki shiga wannan sandar da kake ganin ta ai kafin da yana da rabo da ya musulunta ka dasa yin bishiya ta zama haka ai dole ma yin da kai sanda ce ba ka dafa ta taci a nan ta da abubuwa ya ce ni ba zan ci ba kai hamalar ku ci kujera take kowa iku tsira ici mutane aka tare aka ci kwana uku baka isa ka ci abinci ba sai dai ka nuna ruwa kawai a ƙarshen mu'amala annan musa ya kama sanda igirgi ba iko kyota ikilla ta da ta faɗi sai ta walwal sai kuma wuce fandara mai dishi-dishi ta tuwo ta gariya gaban annabi Musa nan da hannunsa ta nan ya nan ta nan ya miƙa da mu ta miƙe tana kada kai haka iso da Firauna ga aya ta biyu sai Firauna ya ce to yanzu ita wannan aya ce ce aya ce ka taɓa ganin sanda ta zama ce ce a muna da igiyoyi ma da igiyoyi da yace ku kawo aka kaya igiya guda ɗari uku a wajen suka zubar ta rinka zama miciji sai sandar kusa sai ya ce me za ki ce da ta rinkuya kamar da kara da dawa sai ta rinka tsince su cak cak cak cak cak cak cak cak wallahi ta rinka duk daɗi ne kuma da ta haɗe nan ɗin ta ba alama ta haɗu wannan igiyar guda ɗari uku sannan musa ce ta kawo zariya da ikama wuyan ta zai ta koma sanda amma fir'auna da yake ba shi da wani yayi faka zaba yace ƙaryar wa asa ya saba Allah thumma adabar idlaba ya sa'a ita da irin waccan barnar ƙarshe bayan kwana uku ta shara ya kare mutane fanada ya ce mai aukar dutse ita ina annabi Musa ce gani ina dan gun kawo da yake da nake to wa Allah in ma da shi ana rabbukumul a'la a Allah ma ba kamata a ji a ga masa to ka ji ba ka san ka ji ka ji ne Allah yake a je a ga wannan in ma da shi wancan Allah na ku Musa to ga mun sama da shi nake ka ji ba za to kullun shi alqur'ani da ma haka yake in ya ji hankalin mumini sai ya gaya mala yanzu musa a fir'auna duk izin da yake qur'ani akwai shi a ciki ba dan Allah yana tsoronsa ba duk izin wani gun ba zai so biyar wani gun so shida wani gun so uku wani gun so hudu fir'auna fir'auna Allah yana ta ne annabi Muhammadu labari dan ka gaya mutane ka ga yanda muka yi da shi kuma ga abin da ya faru ga abin da ya faru kisa kullum kullum ake ce mumini da Allah in yarda da kai ka yarda da shi to ku zauna da shi lafiya ka yi daidai gwargwadon abin da ka san za ka yi inda matsala tsakanin ku da Allah ka duba ya buɗe ma goma ya ce ga goma nan ka zo zan karɓe ka kaga Allah subhanahu wataala da fir'auna ya wannan me yake fa aka da wallahu la kana al akhiratu al ula Allah ke madamkar saboda yayi fankaman farko ya ta ƙarshe ya ce da duniya shi Allah ne Allah ma ba kamar ta amma domin Allah da ya tashi ya ce jibrilu kadi bawa na ya ce shi ne ni ya ma fi ne alƙasan ku akwai bisi da abin gida auna shi amma Allah yake sai Allah ya ce to kashe shi za mu amma ba za mu kashe shi ba gwaninta za mu nuna masa Fir'auna je ka gidanka ka ce izabi irin mutuwar da yake kai ma hikima yake to fir'auna sai sa gwalagwale da daham da demon in shiga bayahude fir'auna ya zama jibril ya zama bayahude shigar yahuda ya ɗau doki in garma ita bi gidan fir'auna ina zuwa fetar da hamana a obar gidan yace kai ina sarkin naku yace a yana ciki amana ya ga gwalagwale sai gigi to kamar ya kwata a hannun jibrilu to zan wannan ba za su kwace ba to jibrilu ne ayo jibrilu ko shi ne ko zai yi ta zama ruwa sai ce yana ciki sai ka ce ina magana daga ina kake ce kai ne ka gaya mai idan ce ya kai mai mulki wani ba ya hunde mai kudi ya zo ina sallama ka je ka ce ma ina zuwa tokiyar auna in yi ce ina zuwa wata uku an ce a goma gida in ka tafa a kashe ka ko ka bari da ya fito ka ji ba taɓa jin mun an zalunci zalunci irin wannan ba ka kaunar da ni wata uku Allah in ka in ka dabi zaluncin da yake kai mamaki to wata uku ne zan ma itara mutane itara mutane haka yake yi yana zuwa yake maka ce na za ta a'a mai mulki a saurare shi ya zo da abin da kake so akwai gwalagwale da daham da demon a tare da shi yace eh to shi kai shi da ke saukar baki kan kace ne ya shigo ce malam bismillah in shigar da jibrilu ɗakin saukar baki kujeru ne ɗuma-ɗuma na alfarma jibrilu shi mai haka ya zauna kawai sai ga fir'auna ya shiga nan mutum saba'in nan mutum saba'in bayan ta mutum saba'in ga ta kubba ga mashi an rubo an nema busa an nema take sai jibrilu ce kai hamana ka gaya masa ni wannan kiɗan ba a yi a gabana shi can ake wa yazo halin alin yace a ba a gaya ma wannan magana in ji danke ka yace ni ne danka to bai san jibiri da bane a zan ko ban san jibiri da ai ba za ku yi ba ka gani yace ai umarin da ba ka je gaya ma ki gaya masa yace a wai mutum ne yace mutum ne mana wai shi ma fir'auna ba a tararsa da magana azzalimi ne in dai kaman magana to magana ta kare sai sa aka sassauta kiɗa yana shigowa igga jibrilu shi kansa jibrilin na gol ne karewa kenan ga diamond a nan ɗinsa ya yi carbi da su saboda ya san fir'auna abin da yake bukata wannan kudin sai da aka yana shigowa suka zauna sai ce aka ce ce zuwa ne da tambaya sai ce so mutum ne ya halicce ka babu kai ya baka ci ya baka sha ya ma sutura ya baka mulki kai shekara arba'in saboda lafiya baka taɓa sosa jikinka haka ba saboda lafiyar da ya baka da ya sa sai ce shi ne kai sai fir'auna ya ce ka wannan butulun ne bai da mutunci ya manta ya ce ana rabbukum al'ala ya manta to ai bai gane gurin ba yace butulun ne yace butulun ne mara mutunci to sarki in ka ne ne zaka bai ce ai ni ne ma ba zan kaje shi zalla ba to kullun je in dirme ya shi in dago shi in din aka nan kaje shi sai na wahal da shi sai ce to mulki dan rubuta ka bani fir'auna ya ce ha ma da rubuta ka bashi wani ne ya rashin kirki mutum ne ya halittu wani amma kaji kaji irin wuta ya bayi domin da ce to za mu tabbata mun hadisi a ai an zo nan ba a fita wannan kayan ba za ku fita da daɗi da nan ba jimin ta a zan da za mu ma'amala ita ai ba a fita wannan kuɗin ne ma yasa na saurare ka da jimin idda kike rikin zancen bata shi kenan iri duba duba duk aka duba gidan bai gan shi ba daga nan sai gun annan musa allah ya ce ka fita a wannan lokacin ƙarshen fir'auna ya zo ya yi fankabar farko ya yi ta ƙarshe allah ya zai damƙe shi zai hallakar da shi amma ya ce abin da ike so a ma azaba da shi da ruwa kuma allah dama ruwan bawansa ne kuma wannan tekun nan za ka yi allah ya ce ka fita ka tafi teku annan musa ya tashi ya kira bari isra'ila ya tara mutum dubu ɗari biyar shi annabi Musa. Ice ku zo nan zami amma Jibrilu ya za a yi Allah ce ka gaya musu ba yunwa ba kishirwa kwana arba'in rigarsu ba za ta dauɗa ba takalmi kuma ba zai fiɗe ba ka ji ba abin da aka yi musu. To dai ke Yahudawa ne sai ɗaya daga cikin sai koma baya bayan dutse ya ɗau takalminsa ya goge igoge takalmin sai da ya huda shi wajen ya kare ta annan Musa. ina ce Musa ka ce fa Allah ya ce takalmi ba zai fite ba ce ba zai fite ba sai ce to an nuna ba su da ba huje waye sai ce da komu gan da ya dauko sai aka gama ya fada dubu an cike shi cikin wa Allah ya ru Allah la haula wala quwwata wai ba Allah da bara ko akwai ka je ka boye yana kallon ka ya duba saboda haka takalmi ya cika suka yi da za su sai ice Allah ya ce mu tafi teku na taɓa gaya muku annabi dawo da ɗan aisha tun kan aure babar annabi suleiman kan aure ta sai wani gwaji ya ce an ce tekun nan ba ta tsaye ifritu sarkin al'adu ce na'am ice za mu gwada tekun nan mu ga zurfin da kamar ya ake ce kai tana da zurfi ba ifrit zai sa ya nutsa yace kai ai annabin Allah tana da zurfi nutso ba zai tada ita ba sai aka ɗauki dutse dutse mai nauyin kamar buhun alkama arba'in ifrit ya ɗauko shi annabi da ya ce take shi a tsakiyarta aka daka tafiya yake tun kan a auri babu annabi Suleiman sai da aka shekara saba'in dutsen koren teku bai yi ba amma nan Allah ce Musa yi nan ita za mu burukan mu ƙandarar ka buta cikin makura tana tashi karbar da Allah zai wannan hikima isa kullum shi ba Allah ake so ga girman Allah da buwayar Allah da isar Allah yasa alqur'ani ta ce nuna ma ga wasu abubuwa kai matsayinka na bawan Allah da Allah ya gane da kai shi to rike shi ku nuna lafiya yau ma ta da rama Allah ce ya kirkira aljanna ba dan kansa ba ba dan mala'ikunsa ba kai mutum dan kai Allah ya kirkira aljanna kuma duk abin da ke cikin aljanna Allah ne Allah ne hatta abin da zaka ji Allah ne daga ma da kuma gonin sa sabbi aljanna ko mala'iku ba su to wannan ma wannan hikimar ai ka zama mai biyayya a gare shi ko mai girmamawa a gare shi ko ka ji da nidi to wannan ta sa karshen mu'amala Fir'auna ya ji labari annabi Musa zai fita Hamana a tattaro kowa in mun je muka tadda Musa da Haruna da Yusha'u ne musu kamun ɗaiɗai kowanne ne man mutunci har musa a yake man hannun dama kafar hagu hannun dama haka yake hannun dama haka za a yi musu hannun musa ya fita sai ga iwaja iwaja ɗan ƙunƙa shekararsa dubu hudu a duniya duk duniya ba tsoro kamar sa ƙunƙa ita ta haife jika annabi adam ce ta biyu sai ya ɗauko dutse ƙaton dutse ba ka ya ɗago cikin lirin dina annabi musa zai je ba mata biyu hallakar da su sai allah ya ce jibrilu imar riga da wannan dutsen ai mai riga da ita jibrilu ya zama kamar tsuntsu sai ya bira akan dutsen ifafake shi ifafake suku sai shige wuyan waje yayyan ikayar ikata ga nauyi za ka yi ramin mugunta a gina shi dan daidai to shi ya gina ba zai iya dubowa ba kuma yana wuyansa sannan Allah ce Musa kai muka tsaro za ka kashe iwaja sandarka zira'i goma kai kanka zira'i goma kai tsalle iska zira'i goma ka dake shi amma iya ƙorin zai tsaya iya ƙorin yau zai tsaya zira'i talatin amma iya nan ƙori ba ma can san gami ƙasa ƙasa kusa da wajen alwala saboda tsawon sa dogo ne hancinsa ba ya fi kamana Allah to ai su mutanen ba irin mu bane mu ƴan ƙanana ne duk a halittar Allah mu ne ƴan ƙanana madaidaita kawai wallahi a halittar Allah mu ne ‘yan madaidaita ‘yan ƙanana masu ‘yan ƙananan shekaru masu saurin rauni masu tsoron Allah masu saban Allah mu da ma haka muke to gaji tsarin mu wannan al'umma ta wanda Allah kenan wanda ake yi wa gafara kuma a cikin ƙanƙanin lokaci Allah ya samu dace to wannan ta sa ƙarshen mu'amala annabi Musa ya tsalle idda su ƙaurukansa ya karera su ya faɗi shine ƙarshen mutuwarsa sannan suka tinkari teku sai da suka je teku suka tsaya yahudawa suka ce ya musa ka kama teku nan mutuwa ce idan fir'auna ya same mu anan ya yanka mu ije ba mu a teku kifi ya ci sai ce ubangiji na mai hikima da gwaninta shi ce mu zo nan ku bari ga zai suka ce to ai ubangiji ne gwaninta yanzu wannan wajen in fir'auna ya rutsa mu can fir'auna nan ruwa ya lami ko ka iya ruwa wannan ruwan na teku ba a shige shi ya ce ku bari Allah ne ya ce a zo nan ba shi tsare mu ba ku shiru ku ne can sai ga kura ta taso aka ce to ga mutanen Fir'auna nan sai aka rinka jin ihun haneniyar doki kof kof kof kof daga nesa suka ce mu gashi nan yace ku bari ko ga mu gashi Allah da yace mu zo nan ba zai bari a taba mu ba kenan sai ga Jibrilu ko a doki a godiya tarfeciya yana zuwa gaban Musa yace ya Musa Allah ce ka sa sandarka kaddaki wannan ruwa zai tsage ya zama gidan gilas guda goma sha biyu yana kada sanda tas sai ruwan ya daskare nan ya ja can ya ja tsakiya gashi nan ta zama kamar gidan gilas annan musa haka ya ɗago yashi kajibar wanda aka auna shida shekara saba'in ba a yi rabinsa ba saba'in ba ka saka dutse ya ta tafiya shekara saba'in ya za ku tantani ta sai ka gaba ku tance ma amma da Allah ce da shi a sakan aka kandarar da shi aka busar da shi ga yashin zama ya fito kifi duma duma doruna kada manya manya fidda su nan a gefe sun mammanne a jikin kankarar annan Musa yana kallon su ya ce da bani Isra'ila kun ga gwanin da Allah ku zo mu shiga ina Haruna yace ga ni ce ga ina rishahu ice gani ce koma daga can kai yi koma daga can ina huzikilu ice gani dawo daga nan haddar ya to aka ce gashi ce kai ma zo ya rarraba su a waje waje ce in an tafi ka a jiyo don kun ga mun jiyo sai mun kusan zuwa gaba to ka ji haka aka yi aka shiga tafiya kawai a ci ƙura tana tuna ta mamaki to kuma sai a tafi a tafi sai mutum sai goya shi ke watsa zama ƙura ta tashi sai ga fir'auna da samana suka hango teku shi fir'auna ya san teku ilo ya ce a'a wannan yaro ya aka yi busar da ya ya aka yi busar da ya zanna ya san mun ba a bushewa ya aka yi bushe ba shi ke nan ba sai ce to ya za yi sai dokin fir'auna dokinsa sai ya ki shiga gaji dokin fir'auna ya ki shiga to ya za a yi yake shiga akai akai ya shiga riki sai shi dokin godiyar jibrilu sai ta ta kar da dokin yana ganin godiya sai bisa yana bi sai ya ce ha ma na koro su mu shiga aka kora fa aka shiga yi ake annan musa ga ya ya kusan haihuwa ne sauri mutane shi suna gudu suna gudu suna gudu sai da annan musa ya je ƙarshe ya waiwaye ita duk ku kalle su dubu ɗari biyar annan musa su kuma su miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar kaga sun ninka zira ruwa sai annan musa ya tsaya can ta ce cewa mutane musa ce ku tsaya ni kallo mu tsaya mu ga da za su shi da Allah akwai abin da za su akwai hikima Allah bai zai haye nan ba sai da ka zo tsakiya annabi Musa ya haure sai Allah ce Jibrilu duk wa'annan ba na son kowa in ga gawarsa ai kasa da ita amma Fir'auna daga mun shi sama da isa ku fike iddakin wannan ƙuran sai ce ruwan ya tawo kankarar ta narke can ma can ma can ma ya katantanwa da su sai daga Fir'auna sama su kuma aka yi ƙasar ba wanda zai ce a tarihi an gagawa mutum ɗaya su miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar sai shi kaɗai ba kaɗai aka ɗaga shi haka yana wutsul a hannun jibrilu ya ce ka gane ni sai ce a'a ya ce ni ne wanda na zo gidanka mai kayan kudin na ice oh eh ya ce allan da kake kai ne shi ya ce in zo in tambaye ka wace irin mutuwa kake so kai sai ka ce a teku a teku ka ce ka ce a ruwa za ka dirmiya ka ɗago na Allah ya ce a zuwa yi haka sai ce da fir'auna ai ka ga ba mu haka da kai abu da ni ai ki ce da zuhuri ba mu haka da kai abu da ni ɗan dauri ko ya ce ɗan dauri ga kan ɗan dauri kana ruwa da idrimiya shi ya wata irin kwankwaɗin ruwa kan ne ya kama da shi girgiza shi su annabi Musa suka hango gashi a hannun Jibril alaihi salatu wasalam wannan baya bace ga duk mu'minin duniya kaji ba irin kadirin ya shi ce la ilaha illa allazi amanu ina da ya faɗa ai ai da ya cuci addini mutum dubu ɗari da dubu hamsin ba iyanka ita ce yuzabbihuna abna'akum wa yas wa fi zalikum bala'un azim sai fa da Allah ya tabbata kisan da fir'auna yake bayan Allah mutum dubu ɗari da dubu hamsin farkon kisa mace dubu goma sha biyu ne ciki ya tara ya ce zan haife muku in dubu wacce ba ta ni zan haife cike suna ta murna ganin ce wani abu ne sai da wata biyu ta cike ce ku duk da kuma wani ka ce to ai haihuwa ba ta zo ba ya ce ai ko za a haife sai sa aka yi rami kai ka san azalimi ne in ya yanka sai ya farke cike mace ce namiji ne zai tura su gaba daya haka bai dubu ɗari da dubu hamsin ya Allah zai kyale wannan ko kuma da an kama ya la ilaha illa allazi amanu wa wa ana menene Allah ya dauki ta Allah jibril dauki ta ko ije fuad din ta fuad sai koce ta ka san akwai kalbu akwai fuad akwai nafsu duk abu da yake amma hawa hawa ce daya biyu uku ta farko ita ce nafsu ita ce tsarkakakkiya a jikinka ka ji tsoron Allah ta karɓi Allah ta gaya ma ka kiyaye Allah ita kuma kalbi sai ta ce me za a yi abin da za a yi ta tunzura ka ta firgita ka ta ce ka bushe nan kalbi kenan ita kuma fu'ad ita ce a tsakiya ita in namsu ta tato ta gangaro sai ta kawo fu'ad ita kuma fu'ad duk zuciya ce duk kuma a gurbi ɗin ce sai da haka ita kuma sai ta sha ruwa sai ta saki kurwa sai kurwa ta fita ita fu'ad a nan mazaunin kurwa take za a ga mutum ya bacci ba a mafarki to kurwa ce take fita daga jikin fu'ad in ta fita sai ta zo sai ta kewaya ma duniya a kankanin lokaci ita kurwa kuma ta je ta gano ma gaskiya da ƙarya ta gano ma masoyinka ma iko ma mikinka da wani mutum ce da ni wallahi yana kwance sai dan yarsa izo ya samar da sanda bacci bai ke ya nace kai na ce gaban kuɗi ga ihun to kasirin ka dukansa ina ta dukansa ina da ya firgita ya farka kawai sai tafi gidan yarta ce ina yaron nan ina zuwa ce yanzu kai ka kama ni kana duka na mamarki ba ai ka ga shirme ne wannan ko ai shirme ne to haka zuciya take haka fu'ad take to ka ji da to wannan fu'ad din ita take taurin karɓar la ilaha illallah to shi fir'auna ta sako sai majinkiri shi kuma jibrilu da ya danki taɓan ƙanƙarar sai toshe gurbin da fu'ad za ta ka namsu kaji da shi kenan magana ta ƙare sai da Allah ya kashe shi kwanansa arba'in a ruwa sannan Allah ya tushe mu turo shi gaban masar sai ga shi a gaban misira yana zuwa gaban misira sai aka tsince har yanzu gawa ka tana nan ana zuwa kallo Allah ya gama da shi فأكذب الله لكان الآخرة الأولى الله تمك تنقسم ودفن كما فرقوا تكرشي إن في ذلك لإبنة لمن يكشى الله تي ونن أبن دمك مسا ونقر قديني وأذيني قدم صورونا إن كبتو كشي كي الله ني الله قلت زي كشي كما زي كاماك إن كاماك وزي ما شكا yasa ka kiyaye harshenka duk inda mutum ya kai ai ba a yadda ka nuna wani abu ka ce Allah bane ko an yadda babu shi ko annabi in kace shi Allah ne kun bata da shi annabin kuma kun bata da Allah ka zama kafiri in kace da mala'ika kai Allah ne kun bata da mala'ika kuma zai tsire maka albarka sannan kuma kun bata da Allah ya kore ka to wa'annan ba su ne ba kamar su ba annabawa da mala'iku ko akwai kamar su to mu gangaro kanmu kamar ka ce wani wali ko shehu ko wani ka ce Allah ne akan kanka sai ba ka san ta addini kai barna ba ka aka ce ka faɗa ba haramun ne mutum ya buɗe bakinsa ya faɗi wani Allah bayan la ilaha illallah babu kyau ba a yi Allah ka tsare mu ga ga abin da Fir'auna yayi ga kuma abin da Allah ya masa yace kuma wannan wa'azi ne ga duk mai tsoron Allah sai Allah izika kansa iya bu kansa yace a antum ashaddu khalaqan amin sama'u banaha رفع سمكها وأقبش ليلها والأرض بعد ذلك haka Allah ya ce kaga anan Allah ya yi kansa ya jika kansa kuma inda ya faɗa da haka yake yace wai ku mutane ku ne kuka bi wahala lokacin da zan kirkiro ku in suranta ku in muku ido da baki da kunne da hanci da fuska da hannu in zuba muku kirji da baya in muku ciki da abin da za a sa cikin Allah ne zan wannan rawa duk ya zuba ma shi ya maka mazaunai ya ma farji ya ma kafa da sangalili ya tsara ka ice wai ku kuka fi wani halitta da ba ku na kirkiro ku da ni'imata amin sama'u banaha ko sama da na gina ta gatanar rafa a samuka ha na ɗaga rufin tafasan waha na daidaita ta ba tudu ba kwari ba lankwato ba kariya farji ilbasara har tara haka Allah ya ce daga karin ka kai haka har ma ta ce sun marji ilbasara karra kai ne ba ka Allah ce wa ce kai da ganinka juya ganinka ka duba gaban yamma kudan tsakiya shin ka ga inda ta lotse ko ta karkace ko na sa na tokare ce ban tokare ba kawai sa na ce tsaya da suna na ɗaya jam sai ta tsaya kawai shi ke nan magana ta gari to me wannan ba shi za ka ba shi za ka bi ka girmama shi shi sa abin da yake cikin sammai gaba ɗaya da wanda ke cikin duniya da ƙasa duk gaba ɗaya suna tsarkake Allah shi ne mabuwayi wanda yake gwani cikin hikimarsa abin da ya tsaro bayansa na'am
والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم من ديارهم لأول حرب ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حسنهم من الله وعداهم الله من حيث لم يحتسبوا وغلب في قلوبهم الرعب يخرجون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار
gaji inda Allah ce akwai mutanen banu ƙuraiza da mutanen banu nabiri sun kewaye madina sun mata ƙawanya da mutanen haibara da annabi ya shiga cikin madina sai mutanen haibara banu nabiri banu ƙuraiza sai suke cewa to ai mu mun san wannan annabin da ya shigo subhanallahi suka ce ba shi ba ko allansa ba zai iya fitar da mu daga cikin wannan garin ba to wannan gari zai same mu Allah sai ya gaya annabi Muhammad ya ce huwa allazi akaraja allazina kafaru min ahli kitabi shine ka gaya musu wannan ubangijin da ya fitar da banu ƙuraiza da banu nabiri da mutanen haibara daga cikin madinan aka fitar da su su dabaru ma suka aikata suna ganin annabi ya suka ce ai ganuwa suka yi ta ganuwa suka yi ɗauko duwatsu da bishiyoyi aka rinka ɗorawa da ke gudanar da dabaru suka zama kewaye inda za su kewaye yan annabi suka ce ya to ba zai shigo musu cikin garin su ba duk suka yi kulle-kullen da za su yi amma ne ya faru Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya tsaro yadda za a fitar da su su sun yi dabara sai Allah ya je musu ta inda ba sa zaton Allah zai je musu sanar raibara da suka tashi annabi Muhammadu alaihi salatu wa salam da aka gaya maka kaza kaza kaza yana cewa a yi haƙuri a ci gaba da wa'azi ana ce musu wa'azi suka aiko annabi a zo a ga annabi ba fa shi ba Allah da ya aiko shi ma ba zai iya fitar da wannan garin ba to shi kenan daga faɗar wannan sai ga Jibrilu Allah ya ce a gaida kai za su fita kuwa su da suke wannan ikirarin haibara ka fara fidda su annabi a cikin shanki ran juma'a an yi sallar juma'a sai ce ya ayyura sahabi ya ku taron jama'a ta wannan garin na haibara gobe zan ba da tuta a hannun wani da Allah yake son sa ni ma annabi Muhammad ina san sa mala'iku gaba ɗaya suna so sai na umar ce wallahi ban taba kudayin shugabanci ba sai a ranar izo gaban annabi yana haka dan a ganshi kuma an ganshi din ka san ta gyara zama wai a san kana nan ya gyara zaman kuma aka ganshi din annabi ice gobe kowa ya fito kowa ice ado kowa isa kayan yaki kowa isa kwakwari aka fito gaban annabi aka cika ya fito da mayafi zai ce ina ali dan abu dali sai aka ce ya rasulullahi bai zo ba sai ce kai ina zai dubi da harisa yake ga ne jin gida kira shi yana zuwa gidan ali sai kare ya ce ido idan ya kumbura ko gani bai baya so ma annabi ya sani ya fito har ya gaba cutar sa warke zai bi na zuwa ce ma'aiki ne yake kaje ce ko to shi kenan